الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دل الأربعاء sha hudu ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida. Bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. In ba manta ba mun ta darasi na ɗari biyu da ashirin da bakwai. Za mu tashi darasi na ɗari biyu da ashirin da takwas. Inda muke cikin kitabu fada'il sahaba littafin da yake magana akan falalar sahabbai mun tsaya hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da arba'in da hudu za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da arba'in da biyar a wannan masallaci mai albarka na Huzai Fatu bin Yaman radiyallahu anhu ma da ke kundila kallon albasa za mu tashi babu babu min fada'il Umar babu ne da zai bayani akan wasu daga cikin falalar sayyidina Umar dan wasu sayyidina Umar yana tsaye daga cikin waɗanda in magana za a yi a kansa kamata ya rika ɗauko salo salo misali a ba da lokaci a ce a yi magana akan fikihun sayyidina Umar nasabar sayyidina Umar dan tsirinsa zuhudinsa duka kowane bangare in ka zo za a ga guri ne shakuntum dangane da abin da ya aiwatar aiwatar da gwamnatinsa domin sai na awar shi ya fara tahqiqat na wato na sunayen ma'aikatan gwamnati shi ya fara tsarin biyan albashi da ake gani yanzu shi ya fara sannan wannan magana da ake na three arms of government government legislative ko executive da kuma judiciary sai na umar ya fara tabbata wannan aka zo aka rubuta a tattaban gamar shi ne to yana da abubuwa tsewa sai na umar to shi ne suke cewa gidan sai na umar ana ta bayanai daban-daban a kan musuluncinsa za ku ga an kawo musamman labarin nan da ya fi shahara cewa wata rana ya je gidan wata uwarsa tana karatu da yawa mutane sun san wannan yana cikin kuma labari mafi rauni a cikin labaran amma dai akwai labaran da ake kawowa sai dai zancen da ya fi inganci ya musulunta ne a shekara ta shida wato kafin hijira yana da shekara ashirin da bakwai ya musulunta sannan an haife shi bayan shekarar giwaye da shekara goma sha uku ka kana da ma'auni annabi ya girme shi da shekara nawa goma sha uku domin shi annabi alaihi salatu wasalam an haife shi amal fili ko shi kuma ba da amal fili bi talatin bi talati ashara sana da shekara goma sha uku yana cikin manyan qurayshawa shi za wasu ke kawowa cewa daga cikin dalilan musulunta da akwai addu'a da annabi yayi Allah ka ce kai ka karfafi wannan musuluncin da ɗayan umarai ne wannan ta fi ƙwari a kan wancan kusan maganganu uku ake kawo sannan jagora ne kamar da aka gani tun a jahiliya kuma an ta yaƙoƙi daban-daban kuma ana jayinsa amma bai na cikin ɗaya daga cikin asali kunan awwalun sannan yana cikin mutum goma da aka ba wa certificate na aljanna kuma yana cikin kula ba wa rashidin sannan shi aka fara kira da amirul mu'minin domin bayan sai na abubakar yaro sai na umar ya hau in ana labari sai a ce khalifatu rasulullah sai a ce wanne sai abu yake ta kuɗe wa mutane domin khalifatu rasulullah abubakar ne kuma ya rasu to shi ne wasu mutane da suka zo kawowa su bi suka zo kawo sai na Umar ziyara sai suka ce sun zo gurin Amirul Mu'minin daga nan haka sami kalmar shi aka fara yi wa lakabi da Amirul Mu'minin kuma din ta akwai suka yi mubaya cewa ga haka ce amirul mu'minina sai da Umar ake ne da ne yana ɗaya daga cikin halibobin annabi alaihi ahun sirkai sirkin annabi domin ya annabi ya auri yarsa hafsa yawwa kamar yadda za mu ji a cikin hadisi yana ɗaya daga cikin wanda ke ɗan ba in ya ba hanya ba wa shi Allah madaukakin sarki ya yi masa wannan ta goma shi da ƙarfi ne kuma shi da ya fara tsari na haraji dan za ku wanda ya sanadiyar rayuwarsa shi kansa akan haraji ne shi abu lulu atal majusi bawa ne nawa mugira ta bin shu'ba saboda haka irin harajin da ake sawa mutane kuma ka ga ba musulmi bane harajin sai ga yana samun kuɗi sosai to ya kamata kai da kake samun kuɗi harajin ka ya fi na wanda baya samun kuɗi wannan takin da aka samu shi ne yake jin haushi ya lallabo lokacin mutane sun fara tafiya aikin hajji a shekara ta goma sha uku bayan hijira ya sa wa wato makamunsa dafi ya zo ana sallah ya rika soka wa sai Umar mutanen da suka kawo agaji ma dan su kai dauki kusan mutum goma sha wani abu duk sai da ya kashe su ya rika sassoka musu dai ga an cin masa ki sai maki ma sai ta kawo kansa a ƙarshe dan kar a aibar da tonin siri ne sai na Umar aka dauke shi aka yi gida da shi a wannan yanayi ya tambaya waye ya masa wannan abu yana dalla aka ce masa abu lu'lu atal majusi ne yace Allah na gode ma da ba musulmi ne sanadiya raina yace Allah na gode ma da nauyi na ba akan musulmi ya ba eh to shine a wannan kwanciyar da yayi tunda kaga ba yanayi bane ne yanzu in an ba shi nono inda aka kurma ba wannan abun sai nono ya rika fitowa tun daga nan ya fahimci cewa ba fa zai tashi ba ya hayya kayyum to shine sai na ba yana da abubuwa da yawa labaran su suna da fadi amma ne idan mutum ya dauka a labaran su zai samu abubuwa giza za ku ji da an zo ana magana ana maganar mulki ko shugabanci sai a ce sai na ba saboda ya ba da misalai da yawa ya ba da misalai da yawa shi ne ba da yi sa amur bin al'ad gwamna amur bin al'ad ne da muka wuce a satin da ya wuce da yi sa shi ya zama gwamna sai ɗansa akwai wani ɗansa irin masu jiɗin nan kasan ka zama wani abu sai kuma in ba ya sa wani sai a samu a 'ya'yanka wani ya rika jin ya ba gwamna ya tsatsiya ko dai ya samu mota mai kyau ya ta gudu a unguwa ko ya tsawa da wakai doki yana bi ta kan ƴaƴan mutane saboda sun samu kuɗi to sai yake irin wannan abu saboda jin babansa gwamna ne kawai sai wata ran aka irin irin rastin nan na dawakai sai musabaka ta dawakai sai wani bai yahudi bakin sai ne sai dokin sai wuce na kan gwamna kawai ya samu bulala ya rika zuga ma ya zane shi a gaban jama'a sai ya taho madina ya ce bari ya je kai kara gindin maganin ba ba musulmi ba bai hude bakin ne yana zuwa cikin gari shi kuma zai dawo yana da wata ɗabi'a in ya gama abin da zai zai tafi bayan gari can gefen bujiya bayan la'asar ya gama da mutane zai huta ba wani bodyguard ba escort ba komai ya tafiya sai kawai ya kwanciyar sa a gefen bishiya mai girma shugaban kasa a karkashin bishiya saboda haka yana zuwa wannan mutumin aka yi ta ya shigo gari sai ya gunki a bakin bishiya irin abin nan shi ya dauka bawa ne ma da kafa ya taba shi ya zungure da kafa ya ce masa da Allah malam da Allah gurin amirul mu'minin ko kuma halifa shugaban kasa nake so ka nuna mu sai na Umar ya miƙe yace ai ni ne yace wallahi zai ke kama ba ina tabbe ka ina da zai ka shugaban kasa kana gaya min wani kai ne kalle ka yace wannan aini ne da ya gamsu dai shi ne sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace lallai na ce da babu wanda ya tantance abota wa sai Allah lallai annabi muhammad manzon sai kai ne shugaba yanzu a haka anan yace to me kawo kai ce kara na kawo ma gwamnan ma a garin mu dan yana cewa mutane yana taka kowa kaji kaji abin da ya faru sai na Umar ya shiga cikin gari yace a je a zo da gwamna da ɗansa da shudu aka zo da su aka tambayi ke su ba garin ido duk da ba yan abc ba ne ko yan npp sai ka kalli sai na Umar suka ce an yi haka yace to wannan dan gwamna zo ka tsugunna ya tsugunna aka ba shi ya rama ya zane shi yace yace nawa ya ma ya faɗa yace rama yace ina gwamna yace aka ce ga excellency ne yace shi ma ya tsugunna haka ce an wanda shi mutane za a nema mace yace ai sakacin da ne janyo har dan sai yake dukan mutane wallahi sai da aka dake shi ai zahaban nasu wa bakiyanan nasu wallahi kuwa injiri wato nishadi wani lokacin ina son nishadi kawai samun littafin da ya yi magana akan sai na Umar ko kuma sirru alamin nubala kai ta karanta tarihin wayannan bayan Allah ka gane cewa kawai wato da yawa wasu rakiya suka wallahi tallahi zabin Allah ka to abubuwa da yawa wata rana ya zo yana gyaran ya damu wani ya zo wani raƙumi na baitul mali ya ji ciwo ya ɗauko man gelo yana shafa ba wani yazo ko ashraf ne yazo zai zai zai tsaya ji zai ji ta kika bani guri kai Allah ya tambaya ko ni sai ka kyale ne aiki na ai Allah zai tambaya ba kai ba kar in shiga tarihin da kuma amma sai na Umar wato abubuwa ne da za ka yi ta jin zuciyarka shi za kowanne fage fagen ka ɗauki tabin tarihinsa kaje waje za ga kowanne guri in aka zo faɗaɗawa ake kowanne guri kawai aka ce yanzu ka zo kai lakta a kan tsantsenin sai na Umar wallahi da yawa masu imani iyaye da tije sai sun yi kuka wallahi Allah saboda za ka ga wannan wani irin mutane ne haka Allah ya amsa malam in cewa Allah madaukakin zaki ya karɓa musulunci da ɗayan umarai ne sai da Umar jahil ne yana da sanko yadda yake amfani da damar sa haka yake amfani da hagu eh saboda haka shi ba lafi wani ko raiki saboda kowanne hannu yana iya amfani da shi da karfin sa Allah ya kara masa yadda bal mu ji hadisin hadisin an hadisi na abi talib an bin abbas kun ga sayyidina ali shi aka fara rawaitowa ba da gare domin sai da Umar ya auri mata bakwai a rayuwarsa guda biyu za ku tuna a karatun manajera an na faɗi ya saki guda biyu lokacin da Allah ya saukar da wala tumsiku bi ahsani da kawafiri kada ku ƙara riƙe igiyoyin kafirai waɗanda suke karkashin ku mutukar kafirai ne kar ku zauna da su din take su akwai ɗaya kuma wanda ya zama haliba yace na sake ki yace aka ce ba abin da zai ma yace ina jin tsoron kada dalilin dan kauta hanya domin ina son ta da yawa sai ka ce ta eh amma yanzu da kalama kanin gwamna gwara kan raba kanin matar gwamna ko ko jiya ba duk mukamin da kake da ji in kai kanin wato face lady ne ka fi morewa yawwa yana da yaya ina tsammanin ko goma sha uku wani abu da abin sha'awa yana da abdurrahman a yayansa guda uku saboda yadda yake sha'awar suna abdurrahman babba abdurrahman na tsakiya abdurrahman karami saboda ka san annabi ya faɗa mafiya kyawun sunaye abdullahi wa abdurrahman mutanen wannan sunan kawai da yazo sai za babba da tsakiya da karami sannan yana da zaidu shi kowanne sunan yayansa ne shi ne wanda ummu kulsum ta aura am ta haifa ummu kulsum din nan fa yan sayyida ali ce warai kuwa yan sayyida shi za so kwaye da suke ta so kwanci suna cewa wai kaza ka ai ba za ka raba sayyida ali da sayyida umar ba ba za su rabu ba wallahi domin in ba ya san ta ba zai baki yarsa ba ba zai baki yarsa ba ya ba ka san mutum za ka baki yarsa shi ya haifa ma ita ka gani ka gani wani mutum saboda haka ummu kulthum tana da ƴaƴa biyu da sayyidina umar kuma abin da zai burge ka cewa kai shi wannan zaidin kama biyu kana kallon sa yayi kama da sayyidina umar yayi kama da sayyidina ali eh shi ne wai gobe raban fada inda ya gana fada sai ya tsaya ya raba dan wajen garin ba ya raban fadan ya tafi sanadiyar mutuwar da kenan wasu na ɗan ɗaya ɓangaren sun yi jiba suka same shi shi zai saboda haka yana da niza da yawa ƴaƴansa mata kuma abin sha'awa gaba ɗayan su ƴaƴan annaba alaihi salatu wasalam guda nawa ne mata guda nawa ne hudu guda hudu da Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum da Fatima to sunan ƴaƴan sayyidina Umar kenan eh kaga ba za ka manta ba sosai eh shi ma ƴan sa mata haka suke bayan Allah to ji sai na hadi ya rawaito daga Abdullahi da Abbas an yi ce wuzai Umar ala tariri lokacin da yana Umar ya rasu ya bar duniya an tsora shi akan akan makararsa ina garin sa ko yana kan makara fa takabbara hunna nan abin da ake nufi wato sai mutane suka kewaye ba wai suka yi masa likafani ba aka kewaye ya da'una su neman addu'a wa yusallun ana ta yabansa ko kuma an kawo gawar an ajiye ta ga za a yi masa sallah da kuma addu'a dama sallar addu'a ne wasu malamai suka ce ai hadisin mu kalma ga wata nuna me ake nufi suka ce ba ta determinin cewa ba ta nuna cewa lallai ga sallah ake nufi domin an gama sallah ya ɗaukar mutum ake ko da an gama sallah gawa ɗaukar gawa za a yi kabul an yurfa kafin a ɗauke gawa ana ta wannan kowa yana faɗa ba yusallu na ana ta yawan sa ana faɗa ba wa Allah shi fa yayi kaza wani lokacin ko sai mutum ya mutu sai ta faɗa wasu ayyukan kana da kai ko yayi domin haka Allah yake in dai kana ayyuka alkhairi ko da ba sani wanka mutu za su mutu dan wani zai lallabo ya ce wallahi shi yayi min kaza kuma kuma ko yan gidan ba kuma sani ba lokacin da ake neman kaza shi yayi kaza to wannan ayyukan suna fitowa kawai an yi ba ga ba daga shi wa da fiye Allah ya ba ce ina cikin ina cikin wayannan mutanen balan ya ru'ni yace ba an kara ba ba abin da ya farkar da ni illa rajulun aqilun mankibi yace sai jin ne wani ya kama kafada ta inda Allah ya da abba ina gaban makarar sai jin ne wani ya dabo ya tabo kafada ta bai da aliyu ne sai ina juya sai na ga ai sai ina aliyu fatara haba ala umar yawa sai na umar addu'a jin kai yace Allah ya ji kan umar Allah ka yaje masa sai na ali wannan addu'ar wa qala shi ma kallatu ahada ahabba ilayya an alqa an alqa Allah bi dhikri amalihi minka kaji ba ba bar wani ba kamar wani a bayan kasa ba wanda nake so in haɗa da Allah maɗaukakin sarki da irin ayyukansa fiye da kai ya ruba. Haka sai na Ali yana fatan ina ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki da irin ayyukan sai na Umar. La hawla wala quwwata yace wai mullahi na rantsi da Allah in kuntu la azun an yaj'alaka Allahu ma'a ubayy na kasance ina tsammanin Allah maɗaukakin sarki zai haɗa ka da ‘yan uwanka da wa da wa yake nufi annabi alaihi salatu wasalam sai da Umar sai da Ali ne ke faɗa wannan ba in sai na abuwan sai na abubakar da da umar Allah zai haɗa ka da uwanka sai na abubakar da annabi ko yawwa aka yi gini ya ce wa hasibtu ya ce kuma ina tsammani anni kuntu kasiran asma'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ni ta kasance sau da yawa ina ji annabi alaihi salatu wasallam ya kuli yana cewa zahabtu ana wa abubakar wa umar mun tafi ni da abubakar da umar ya ce sai na ne ce na ji abin annabi ya faɗi wannan wa da kaltu ana wa abubakar wa umar mun kuma kiza ni da abubakar da umar wa karatu ana wa abubakar wa umar mun fito tare da abubakar da umar shi za ka ga har yanzu tare suke har yanzu lokacin yana wannan rashin lafiyar ana wace gari zai rasu ba sai yake a je a gaya wa nana Aisha da Allah yana so in ya mutu gurin ta da ta tana da na ɗakin ta ta bari abin da shi a gurin kusa da abokansa guda biyu sai ta ce da da aka je aka ya mutu ce da ni ne yau kai na ta ne amma ba komai na ba shi da aka zo aka gaya mai salon zancen sai yake to ina buku wasiya idan na mutu Allah ya tsaure na kar ku binne ni sai ko kuma tambaye ta dan kada a je ko ni kwarjini ne mata da ina da rai ko tana jin cewa watakila zan iya tashi rika kallon ta da abun cewa na roƙi abu aminta ta hana ni saboda in na ban duniya kuma tambaye ta la haula wala quwwata illa billah haka kuma akai bayan ta ya bar duniya haka kuma zuwa aka tambaye ta ce an riga ta faɗa da gaske take a ba za magana biyu yawwa ta ce ai da gaske take dan naka binne shi a gurin shi ta har yanzu in ka je kaiwa annabi sallama sai ka faɗa ka yau sai na abubakar ka faɗa ka yau sai na umar la haula wala quwwata illa billah yaya Allah madaukakin sarki ta yaya Allah zai ajiye dan wuta a nan wannan gurin ai gurin da Allah ne ya zo salama yake a kwance ko ko nan aka ce in ka mutu za a baka kawai ka kudura a nan ya rike ka wato dazo ne ya turo min wani wani abu wani gidaje haka masu kyau wai wasu na ta har audio din wasu na cewa wai wasu rani suka gano wani gida ne a aljanna shi kuma wani wai hada da aya ko hadisi wai na bayani ai ka san dama wato Allah madaukakin sarki ya ya faɗi cewa za a horewa wayannan mutanen hangen nesa da za su iya za su samu makalfari jiman da microscope da za su iya an go abu tafiyar kaza ka ji mawa kuci da Allah. Shi ne kai kuma wani ke bantaka, wani bayani yake shi ne wani malamin su yana ta bayani cewa wai shi ya yadda cewa wai ba shakka ko shakka babu aljanna saboda gidajen nan ululu ne da diamond sannan kuma wai ana ruwan menene ko ruwan zinare an tashi ruwa ruwan zinare wanda ya tsiro mun sai na ce wannan to banda shakenci ai sai ka tambaye ni shi waye ce maza a ruwan sama a aljanna ɗaya kenan da na abu na biyu ita aljannar da za a shiga Allah ya fiha ma la ainu ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ita aljanna abin da ido bai taba gani bane aljanna kunne bai taba jin labarin da jama'a ba a tashi kuma aljanna zuciyar ɗan adam ma bata yi ta hararu ya take ba sai da ce ma kwatance kawai ba irin wannan bace kawai kwatance aka yi ba dan ka kwatanto da nesa kusa amma ba wannan bane yana nan yanzu kwanan da zaku ga tunda wato miliya ne yanzu suka gani yana nan wuri ne mai kyan gaske duka lo'ulu ne da gwal gidaje ne haba har wannan gidajen ba yan kauye ne wannan wannan gidan a ba gidan aljanna wannan ai sai mutum ya gani zai haba ai sai ka aljanna wallahi da lai ai abin da kai ba wai da wai wai yayi da cewa wai wannan sun samu na'urar da wai yanzu ta hararo ta hasko aljanna shi a gurin da wai aljanna aka hasko aka ɗauko wasu wajen wasu gidaje aka nuna mana a nan duniya shi ne ai in jin da haka ne ba ta ga nan gaba sai a wuce na a ce an hasko ubangiji ma haka za ce in ji an yadda da wannan shashancin to za ka tafi nan gaba a ce ga al'arshi an hasko ta sai kuma ka ji zance ya wuce nan Allah ya sauka to wannan shi ne me za mu koya ƙarƙashin hadisi abubuwan da za mu koya fadilan Umar bin Khattab falala sai na Umar na biyu tamanni Ali bin Abi Talib an yakuna lahu min al-amal mithla amal Umar yadda sai na Umar sai na Ali yake kwaɗayi ya haɗu da Allah da irin aikin sai na Umar na uku bayani shiddatu mulazamati Umar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi Abi Bakr ana bayani akan tsananin yadda annabi alaihi salatu wasallam ya lazamci sayyidina Umar da kuma wato zama gurin sahabbantaka wa abokantakar annabi alaihi salatu wasallam sayyidina Abu Bakr الحديث ألف وخمسمائة وستة وأربعون حديث نبي إلى دليل داربين دجدا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائب abu da yake da gudu yace wata rana ina bacci yace annabi ya faɗi wannan cewa annabi yace wata rana ina bacci ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya sai naga mutane ana bujiro min da su kusan kuma mafarki annabawa gaskiya ne to yaga annabi yaga ana bujiro min da mutane wa alaihim qumur mutanen da riguna a jikin su min ha ma yablughu tudin wani ka gari yau sai ka ganta iya kirji kawai shine asudi iya kirji wa min ma duna zalik wani ba ta kai haka ba wa urida alayya Umar bin Khattab yace ana a cikin wannan bacci sai ga Umar dan Khattab an bujiro min da shi shi kuma wa alayhi kamisun ya jiro shi rigarsa saboda girma ba haddan da yake a kasa eh kalu ita bai ce ba ma awwalta zalika ya rasulullah ne da ni ka fassara wannan jan rigar da sai da Umar ya ma'aikin Allah kala sai annabi ya ce addini ana nufin addini kenan shi addinin da ya ma mai ji har sauka wasu kuma kaga addinin su iya kan iya zama su ne wanda kafirai za su yi ta wasa da hankalin to shi ne addini to kaga wannan ma bala na ce tawa ta ce da Umar me za mu koya ya dullu ala tafadili fil iman wannan yana nuna nuni akan fifikon imani كما هو مفهوم تأويل القميص بالدين فبعد النبي يفتح والذي جد الدين نبي فضيلة عمر وعظم ديانته فلا نجينا عمر تجمع الدين سنن نأكو لا يفهم من الحديث تقديم عمر على أبي بكر لا يفهم وانا حديث بمبنجد وزينا عمر يابو زينا أبو بكر فلا لا با يوا حديث بيانون هكذا حديث نبي قريب يرجع 47 عن علي بن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الله عمر يأتي ناجع النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بين أنا نائم وترى أنا أنا بدي أتيت بقدح لبن sai aka zo min wani mala'ika ya zo min da wato wata ƙwarya wani majiri a cikinsa akwai zulu basharisu yace sai na sha wannan nonon atawini ila arariya ya khruju min azbari yace har sai da naga wani sajin nonon na fitowa ta cikin farce na ta gefen farce na thumma adaitu fadli Umar bin Khattab yace na dauki ragowa sai na ba sai na Umar bayan sai na Annabi ya gama sha sai ba sai na Umar ragowar ya sha قالوا في سابقتي فما أولته يا رسول الله ya ba jin Allah wato da me ka fassara shi wannan nonon da sai na umar ya ga kada ji annabi ya ne ilmu ilmi wani in aka zo aka ce ma fiqhu umar kawai aka ce yau za a magana akan fiqhu umar za ka ja ba mai ai kaga shi ya fara fito da matsalatul aul malamai masu rabon gado sun san matsalar aulu zamanin annabi ba aulu misali in ban manta yadda abin yake ba a kaga masu cin rabi masu cin rabin gado mutum nawa ne na masu cin rabi dama ashabul barzi su nawa ne gaba daya masu da farilla mutum nawa ne gaba daya a gado na shida ne ka kusa su shida ne an gane ka ga ai in ka ce rabi rabin rabi ko sai turfi sai turutani sai sai sai turfi sai rubu'i su ne ai wayannan kowanne in aka zo za a ware kuma masu ji a bangare kaza su kaza kaga a mata tana cin rabi ko eh tana cin nisbi ita mata to sannan ga wani mutum ne ya mutu sannan yar uwa ma tana cin rabi an gane eh ai ka san akwai kai ba bari in dawo muku da dan da yake ya tafi na fakul illahu yukikum bil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad wa huwa yarithuha eh wa lahu ukhtun ko wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad dinki ne fa in kana tatnatani falau matsulutani a ba nan nake so in kawo وله نصف ولكم نصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد wannan dama ya kai tsaye an gaya ma shi ne na gurin masu da muke faɗa su ɗan uwa kana nawa ne kala kala nawa ne uku akwai da kikai akwai da ale akwai da ummi a cikin walakum nisfu wajen kalada na ke so walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad wa in kana lahunna walad walakum rubu'u mimma tarakna in ba'di wasiyatin yusina biha aw di sai ce walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها سمي وإن كان رجل لم يجد يورث كلالة أو امرأة وله أخت وله أخ أو أخت سمي فلها يقول فلها نصف ما ترك ولكل واحد منهما الثلث عفوا ولكل واحد منهما الثلث wannan kenan to nan maganar da aka yi dan uwa ko yar uwa za a fara da musu shida wani dan uwa ne anan mun ji kala uku ne a ga tsawon ka kinki gali abin gali ummi wa za a bawa shida can wata aya kun kun kasu tuno mai ita ta karshe yadda kuna ka kulillahu يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك من نجي زوم كافي أن تابدو to magana da nake yi shi wai san sai an ce wani ba ce kuma aku na uku na aka ce no kuma an ce balahan nisbu ma da kuma ƴar uwa aka kuma magana to me bambanci wa uba ce wanda ya kuwa ake nufi uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko ko uwa ɗaya su ne za a ba wa uba ce kuma wa za a ba wa rabi a nan duk ɗan uwa aka yi magana kun san dai ba matsayin su ɗaya ba to shi ne tambayar tun da lissafin naku bai zo ba maganar da nake so in yi a nan amma dai ku gane ba ɗaya ba ne a nan wata gidan wani zai je ya binciko mana ya binciko amma ƴan uwan yanzu akwai wanda ko da ke wurin faɗa kawai masu wa obatik falahu akun aw ukhtun wani kulli wahidin minhum masulun shine li ummi dalili ko shine domin akwai ruwaya ta Abdullahi bin Abbas qira'a ce kaza wadda ta biya walahu aqul aw uqtin fa likulli wahidin walahu aqul aw uqtin li ummi karara ta faɗa ba qira'a ce amma ba mutawatira ba to sannan a ƙa'idar rahabiyya ƴan uwa ƴan uwa li ummi ba za ɗaukan gado ya wuce ɗaya bisa shida daga ɗaya bisa uku sai ɗaya bisa shida baya wuce haka to can gurin falaha walau ukun falaha nisfu ma tarak shi ya haka ka gano cewa wani irin dan uwa ne shine malamin suka ce a tunda nan an yi magana li ummin ne to can gurin kuma shi kuma an riga an gaya ma dan uwa li ummin baya daukan fiye ba ko jin zara shi a din baya wuce wannan to wanda ana musulmin haƙiƙi ko kuma da yaji to da wannan hikimar da wannan dabarar aka gani kawai wancan gurin da aka ce rabi to da kiki ake nufi ko da abin kun san da kiki da abin matsayin su dai a gado ba hauke ne yake zuwa ya ce wani dan uba ne wannan hauka ne amma a musulunci ya bin ummin matsayi sai ka dana ai ba dan dakin mu bane a musulunci ba wannan wannan ne abin din wannan ne ummin din dan kallo ne in kana nan dan kallo ne sai ba ka nan zai shigo ya taka rawa amma kana nan bai da mataki amma kun ga yadda abubuwa suke to sai aka samu wani mutum ya mutu ya bar babarsa ya bar ƴan uwarsa sannan kuma ya bar matarsa to shine aka ce ai kaga an san rabon a an san rabon matarsa an san na ɗan uwarsa to ina na babarsa shi ne matsalatul awu sai aka samu daga zaman sai na makka wannan zamanin annabi bai faru ba to Allah ya bashi ilimi ta ko ina sai na Umar bangaren adalci ko an kana ji abin da ba ka mamaki na ka koma adalci Umar wallahi sai mutum ya rika zubar da hawa da dai na umar ne yana da ai duk magana an cinye kudin lokal gaba an cinye na cikin an yi duk babu wannan wallahi ba za a yi ba wallahi ba za a yi ba wanda ake ji sun yi ta zawon sai na umar in ya ji ka da laifi zai ce to fara sauka a bincike gwamna ne kai ke sauka a je mun kujera ta sai an yi bincike in ba ka da matsala haka ya rike wa abu hurairu abu hurairu da ya gaji karo na ƙarshe an kowa bincike ce shi kuma ba zai koma ba ta ji na ji wannan yana gwamna ba ko ba kawai wani da ya je labari ya ji ya sa kofa ba fa irin wannan taka ba ba ko kofa da ka ta ko ya tura wani ya ce je su kone kofa daga madina ya ce a je a kone kofa gidan gwamna aka yi magana ya ce in aka zo neman ka sai an ta bugawa shi da wata ran sai na Abu Hurairah da ya kuɗi kun zo da cewa da ya yi aure daga baya ya yi aure ya samu kuɗi ya aure ai ni ne wata ran ya zo to aka ce wannan bai aka ce kina Abu Hurairah yana gini saboda lokacin baya gwamna kuma ya san sana'a da yake yi yana yi aka ce ya ya fito ya gani ana gaya masa a gidan da ne ce i gida na ne kuma da kuɗi na nake gida eh saboda haka ba gwamna ba ne ni wannan da za a yi mun accounting a zo a ce a ina na zamu ko da ya ji wani turkushi zai ce sauka kawai ka sauka an gama bincike ka an gama wanke ka zai ce to koma abu wurin zai ce shi ya isa haka eh dai kama sana'a Allah ya zaba albarka a kiwonsa ya kuɗi sai shi ne aka zo aka ga wani na wannan ne sai na Umar abu na farko kenan da fikihun sa addini sannan na biyu tafsirul laban fi ru'ya bil ilm har yanzu za mu ga mafarki in kai mafarki kana jin nono har yanzu da ilimi ya ke masala har yanzu eh mu je zuwa ana bi wa radiyallahu anhu kan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam abu hurairah yace na ji annabi kira da abin Allah su tabbata a gare shi ya kuli yana cewa bai na ana na'ilu wata rana ina bacci ra'aytu ya ala qalibin sai na ganni a gefen wata rijiya kun san tana da sunaye da yawa rijiya yawwa ko da yake lokacin da ya tafi na ja kawo baitin nan na na waɗanda aka jefa cikin rijiya lokacin da aka yi yakin bada to sai ce fa naza'tu min haba sha Allah annabi ne ta so kira ne ce sai na dau guga na janyo ruwa a ciki gwargwadon yadda Allah ya so kuma kaza ibn abi quhafa bayan na aje gugar sai abubakar dan abi quhafa shi ma yazo ya dauka shi ya janyo ruwan fa naza'a biha zanuban ya ɗebi ɗebuwa ɗaya shine zanuban azzanub janyowa na guga ɗaya kenan in an maka fata a ita zalin azzunub kuma an yi gama ya zama zunubi kama alwudu ne da alwudu to sai ce ba za ka ku auna nubai ko jabi ko guga biyu wa bi na da'ihi zabun amma wajen janyewar ta ruwan akwai rauni wato a hankali a hankali da yana umar ya rika janyo abubakar ya rika janyo ruwan yace wallahu yaghfiru lahu da'afu annabi yace to Allah ya maka gafara akan raunin sa na wajen danyewa thumma ta'alat zarban yace yana ajewa sai guga ya koma katon guga katoto ba kada ibn khattab yace yana matsa sai a Umar dan khattab ya zo dau guga walam ara abu qariyan ilan nasi yace wata garin kwararre gwani gogagge ba a cikin mutane yanzu na da'uwa yana janyo ruwa yin yadda sai na abu yake janyowa ga ta mai girma ga sauri yana janyowa yace hata da rabar nasu bi adam yace saboda yadda yake janyo ruwa da sauri a sai da mutane suka kafa tanki tanki garke garke na na me na gano na rakuman da ba a iya kara ko ba saboda ba ke ruwa amma yanzu saboda dai na umar yana kayar da mutane ruwan da yawa sai muka mutane na janyo wato raƙuman su suna dawo da su kusa da rijiya shi ma wannan kaga fasarar da malamai suke ma shine cewa wato tsawon shekaru da zai a zamanin sa har kowa wadata tsawon zai na umar sai da aka wadata zamanin za ka buɗe garuruwa sai na umar shi ya kafa kuma da wasu da kake ji da ake magana kullum sai a cewa mutanen kuma sun fasara a sun ce aya kaza adadin da kaza ne mutanen masara kaza shi ya bude ta shi ya kirkire ta kuma da masara ko yanzu a ce zamanin baban gida ka kirkire kebbi state da kaza da irin wannan su sai na umar shi ya kirkire kuma da masara hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar ko kuma ma yi zabi min alhadis isharatu ila man yahi al'amru ba'da annabi hadisin yana nuni ga waye zai gaji annabi bayan annabi ya bar duniya kaga wannan khilafa sayyidina Abubakar aka yi bayani shekara biyu da ya wata biyu yayi ko kuma lokacin da ya zo kaga yadda yake a hankali a hankali abubuwa sannu sannu aka tafi yau wa nabi isharatu ila qasri khilafati abubakar siddiq yana nuni akan karancin wato shekarun da sai na abubakar zai na uku sharata ila tsure khilafati umar shi kuma wannan magana da aka yi tana magana ne akan tsawon shekarun da sai na umar zai zai da shekara goma yana sai nuwa biyu da rabi irin jamu an gane ko wa umumin tibayin naziri da kuma yana al'umma za ta amfani da shi yasa aka ce sun ta zuwa suna ne kafa garki a gurin to shine amfanuwar da aka yi zamanin sai na umar ne ba ba wai musulmi ba a zamanin sa ne sawa duk dan banjo ya fi mai aiki albashi zamanin sai na umar shi sa mutum hamurna yake gama aiki domin wato dan ne ne kai abin da ya faru kuma wata rana ne gwamnati da gwamnati ya fito zai zai fito da nauke yace ina zuwa so ma'aikacin gwamnati ne yace masa ai zai je neman abinci yace a ba yace mutum ya kuruciyarsa kuma mu tozartar da tsohon ka yace ko ba gida sai za a kai littafi duk inda zan fanki yake a rubuta sunan sa ba shi albashi fiye da zai aiki ba irin mu ban mu yanzu fargaban mutum ya zo ya zo da taya domin a kan kira tutun ka sai dai an ka raba gado in ya fito ko ba ka bane ko kuma in ya fito ɗan rashin lafiyar da ta kama ka saboda ta kai shi a baka magani ko ba ka ke yi ba to sai na Umar ba haka yake ba shi waɗanda suke suka manyan da to kuɗin su ya fi girma ya yi abubuwa da yawa la haula wala quwwata yace mutum ya kuruce ka ba to zartar da tsuban ka yace ba zai yi ba ba zai yi ba na eh dalu guga shine gugan ai da ta janyo na ruwa da guga a gefen da shine ya rika janyo ruwan da annabi ya ja ya gama sai kuma wa sai na Umar ya Abubakar ya zo da amma cikin janyowar akwai kamar gajiyawa shine za ka masara ma aka ce wanne yana nufin cewa bayan annabi ya bar duniya sai na Abubakar ne zai gaji shi amma ba zai tsawon rai ba shekara biyu da wata biyu kaga zamanin halifancin sa akwai dan rauni na wato yadda yake tafi da abubuwan sai na Umar da ya zo kuma kafin ya karɓi gugar sai guga ya zama kato da ya fara janyo ruwa kuma ya rika janyo shi da sauri mutane saboda amfanuwa da ruwan da mutane kowa gudun rijiya yake saboda ba ruwa an janyo ma sai ga aisha kokawa mutane kaɗan ne za su sha yanzu da sai na umar ya janyo wannan sai ga mutane saboda yawan ruwa ba ba wai iya su ba har dabbobin su sun janyo shi da aka gaya wa bayan zai yi tsawon rai yana halifanci sannan kuma mutane za su amfana shi ne yanzu muke ba da misalin amfanuwa har Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yake uridu fil manam an nuna mun a bacci anni anzi'u bidalwi bakratin ala kalibi ina janyowa ga wani kusa irin wannan hadisi ne ina janyowa da wata guga ta talga a gefen rijiya فجاء أبو بكر سيدنا أبو بكر بيزو كيبا فنزع ذنوبا أو ذنوبين إن جن يجاء أي قومي هذا ذنوبا أو ذنوبين جن وسكة جاء شكرا to da haka sai yi shekara biyu na da an za'i ba janyowa mai rauni ta da ya zo da bakon da ya fara sai da abubakar domin ya fara da ahalin ridda wasu yi da sun ce wallahi ba za su lera addini duk da annabi ya bar duniya wasu ka ce ai wanda muke ba wa zakka baya wallahi ba za a kuma baya ba ba to wannan rigimar ita sai na aboka yace wallahi yace ko da bai yi kuka saba baya ba zamanin annabi kuka hana yanzu sai na yake domin zakaru ku ne ce a musulunci wannan ba man ya rike to shine ana rairayin والله يغفر له الله يبدا غفار ثم جاء عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب يزو فتحالت جبل sai guga ta koma kasuwa da ya karama ta sarka yanzu ta zama kasu katon guga katon boki shine garban ta wala mara abu kaliyan ba taba ganin wani kwararre ya furi fari yahu yana janyo yana janyo ruwa da sauri irin yadda yake janyowa ba hatta rawiyan nan sai da mutane suka koshi shi ne rawiya ba suka rawaito ba da alharci in ka koshi da ruwa ta kake rawiyu in ka ce kabir ki toki kai ka koshi amma rawiyu shi ne na koshi da ruwa ke da lufi ɗau ba ka ba rawaito ba rawaito ka rawaito mai ka rawaito rawiyu in kai kasra a jikin wawon shi ne ka koshi da ruwa ko lufi ɗau hatta rawiyar nan har sai da mutane suka koki wa zarabu bi adan suka zo suka kafa tanki tanki garke garke na dawakan su na rakuman hadisi na gaba muna da lokaci ko yace an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi yace da kansul jannata na shiga aljanna aw ataitul jannata ko na zai ke wa aljanna na bi fa abu sarki kasara annabi yace kawai sai na hango wata farfajiya wani gida mai kyau wa kulti sai nace liman hada wannan gidan waye ya tambayi mala'iku kalu suka ce da Umar bin Khattab wannan gidan Umar dan Khattab fa aratu ana da kulahu annabi yace ne ni in shiga wannan gidan falam yamna'uni falam yamna'ani falam yamna'ani illa ilmi bi jahalatika annabi yake ga wa sahabbai dai da Umar na zauna a gurin yace wallahi ba abin da ya hana ni shiga wannan gidan sai din tunawa da ni da kishinka kai mutum ne mai kishi قال عمر بن الخطاب يا رسول الله sai na umar yace ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi mahaifina da mahaifiya ta su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah ya nabi Allah ya annabin Allah aw alayka azaru in ma zan yi kishi akan ka zan yi wane mutum in ma za a yi kishi abin da kai ya ma'aikin Allah wane mutum soyayya ta gaske kan me za mu koya fadilatu li umar wa hiya ru'ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qasra lahu fil janna kai la sai da umar ce matiƙa domin annabi yayi mafarki ya gano mai gidansa aljanna kamar kai ne mutum ya ce ya ga ofa ka an rubuta in ya zo ga ranar ba ka iya bacci ya gano ofa ka kuro kuro ya ce wallahi ya ganta yawa sannan al-ijaratu ila ghayrati umar an yi nuni ga mutawata cikin sai da umar na uku a shahadatu li umar wa huwa ayyun annahu min ahli janna certificate da aka kara mata cewa yana raye aka ce mata aljanna da ma akwai hadisi da wanda yake Abubakar bil janna Umar bil janna Uthman bil janna shi certificate din sa iri iri ne in ka duba profile din sa zaka ga komai ya iya yawa na karshe shi da su amanatu rasulullah ya tsari ya kira eh tsananin amanar annabi kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi da sahabbansa Allah mun lokaci yayi ba mu karanta na dauka za mu gama kisa sai na Umar to amma zaki ne zuwa mu Allah ya kai mu muka gama sai mu shiga sai na Uthman radiyallahu ta'ala anhum ajma'in fatan gila ma da sayyidina Ali idan Ali ya bayar muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da shigobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya da yan uwan mu Allah ka ji kansu da gaba idan ta mu ta zo Allah ka samu fita da kyau da imani muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da shigobin sa madaukaka mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin da ɗaukaka da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana masu neman aiki da sana'a da waɗanda suka yi jarabawa Allah ka agaza mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka ga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin da ɗaukaka duk wanda suke na kasar mu da matsaloli Allah kamar da shi kawo ka Allahumma aminna fi awqanina wa aslih himmatina wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin